الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مخجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى لربك هاديا ونسيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه توتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأذل سبيلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب شرح لي صدري آمين.
ويسر لي أمري آمين.
وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا آمين.
وارزقنا عمل به وارزقنا الإهلاف في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما بكم من نعمة فمن الله Allah muna ƙara gode maka a bisa ni'imomi da kai mana marasa adadi da iyaka wadda kai kaɗai ka san abin da kai mana na ni'ima Allah mun gode daga cikin ni'imominka ya ubangiji ka azurta mu da kaiwa yammacin ranar litini lafiya kuma ka ba mu ikon ci gaba da karatu a wannan masallaci da wannan littafi mai albarka a daidai wannan rana na 22 ga watan ramadan hijiran shugaban mu sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da ɗaya ga watan afrilu miladiyan shugaban mu annabi isa alaihi salatu wassalam 2024 muna cikin suratul furqan aya na 29 kamar yadda malam ya karanta fadin Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يهشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأدل سبيلا kamar yadda dai yan uwa duka muka sani jiya mun kwana akan labarin da Allah madaukin sarki ke bamu na waki'an da zai faru da ɗaya daga cikin matsiyatan lahira wadda shi wannan matsayacin lahiran wadda ya ma annabi izgili da cin mutunci da abubuwa mummuna sabidda shi- mu- a sharrin abokantaka ya kai shi ya baro to da haka misali yanzu Allah madaukakin sarki yana ci gaba da na ba mu labari abu ya kai abu manzo Allah ya ce wa qala ya wa qala rasul to annabi ya ce alaihi salatu wasa ya rabbi inna qaumi ittahazu hadha alqur'ana majura shi yasa nan rasul aka kawo shi da ma'arifa saboda an san rasulin da ya wannan magana din wannan yana tsayawa a matsayin labari yana tsaya a matsayin addu'a an fahimta yana daga cikin balagan qur'ani ma'ana inda yake cewa ya rabbi ma'ana wannan kaman ashakawa ne ila rabbi ya kai kuka zuwa ga ubangijinsa da me ya kai kuka inna qaumi ittahazu hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji al'umma na wannan sun ɗauki ƙur'ani abin ƙauracewa abin yin ƙur'ani izgili suna maganganu munana suna jingina ma ƙur'anin da ka zaɓe ni ka bani a matsayin misali ɗan saƙonka zuwa ga bayanka don su shirya Allah ya ce to kai haƙuri ya rasulullah wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin Allah ya ce haka lamarin mu yake kowane annabi sai mun sanya mashi maki daga cikin mujirmai mujirmai su ne wadda misali suka fita daga cikin da'iran tausayin Allah na kiyaye mu eh suka fita daga cikin da'iran rahaman Allah suka fita daga da'iran jin kan Allah to hakan yasa suka bar inda rahama yake suka koma inda tsiya yake suka bar inda taimakon Allah yake suka koma inda fushin Allah yake wannan misali na daga cikin bala'i mai girma to Allah madaukin sarki ke bashi labari ma'ana bawa baya fada da annabi sai Allah ya tsine mashi eh duk wanda kaga misali yayi fito na fito da annabi to kafin ya fito na fito da annabin sai da Allah ya tsine mashi to shi yasa Allah madaukin sarki ke ba annabi hakuri da lallashi yake cewa wannan abin da ka gani ba wani abu bane wanda ya zama farau akan ka ya rasulullah sunnatullahi ne wannan tafarkin Allah ne da hakan yake gudanar da zababbun bayinsa dan ya daga musu daraja ya ƙara musu girma a wajensa ya cika musu rahama su kuma wanda aka jarabta Allah ya tajalli da tsiya tare da su to Allah ya ka ne dan tsiyansu da ya cika Allah ka kiyaye mu shi yasa sayyidina Ali yana cewa inna minan nasi mafatihul lil khairi magaliqan lisharri wa inna minan nasi magaliqan mafatihan lisharri magaliqan lil khairi duba liman ja'alahu Allah mafatihan lil khairi magaliqan lisharri sayyidina ali na cewa a cikin mutane akwai wanda su Allah ya yi su ne mabudin alhairi duk inda suke za ka samu alkhairi a wajen duk kuma wanda ya bi su sai ya rabauta da alkhairin nan a cikin mutane kuma akwai wanda su kuma yadda Allah ya ga dama yi su su sharri Allah yake budewa da su duk inda ka bi su sai ka koyi sharri sai ka iya sharri sai mutum ya zama masharranci Allah ya ce aljanna ta yi daɗi ga wanda Allah ya mai da su mabudan alhairi e wuta ta zama musiba ga wanda Allah ya bude sharri da su to da haka muna roko Allah ya sanya mu cikin mabudan alhairi Allah ya mana tsari da bude sharri to Allah madaukin sarki yake cewa li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimi wa kafa bi rabbika hadiyan ya isa ya isa a wajen ubangijinka li kaunihi dan kasance ubangiji hadiyan ai liman sha'a shi mai shiratarwa ne ga wanda ya so kuma wa nasiran liman sha'a kuma mai taimako ne ga wanda ya so da haka wannan ayin ta kunsha ma'ana ƙarshen ayin ta kunsha ma'ana ya rasulullah kai hakuri ba wadda zai shiri sai wanda muka kaddarta ma shirya saboda kul innal huda hudallah shirya na Allah ne sannan kuma ya rasulullah kai hakuri taimako namu ne dan haka zamu taimake ka ba za mu taba barinka misali tare da cutarwa mai cutarwa akan ka ba sai aka dunkula jimlan gabaki da saboda balagan qur'ani sai ce wakafa a wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa qala allazina kafaru to sannan sai su kafiran ba suka ci gaba da annabi izgili kamar yadda Allah yake ba mu labari a nan Allah yake cewa wa qala allazina kafaru waɗannan da suka yi kafirci suka ci gaba da cewa laula nuzula alaihi alqur'anu jumlatan wahida wai halla me yasa wai tun da shi Allah yana son shi ya Allah ba zai hutar da shi ba wai Allah wai yana ba shi wahala ka ji wani fassara mummuna wai su a wajen su wai daukan shekarun da aka yi wai ana ma annabi a sako wai Allah wai wahalar da shi ke wa iyazu billahi wai me yasa ai tunda ya ba annabi Musa a taura rana daya ya ba annabi Isa injila rana daya to shi ma ya bashi Qur'ani rana daya mana ya daina bashi wahala kaji wai yadda wai su ne za tsara mu Allah yadda zai shine Allah yake cewa kan lazina kafaru la nuzula alayhi alquran jumlatan wahida kazalika sai Allah yake kazalika amruna aymanu nazuluhu ala muradin walakin nazuluhu ala muradina ba muna saukar da Qur'ani akan manufansu bane akan manufan mu ne saboda misali shi na daga hikiman Allah tare da Qur'ani zuwa wajen Annabi saboda misali sauƙaƙe mu al'umma al'amura a ƙur'ani ne kawai akwai nasihi da mansuhi saboda sai Allah maɗaukin sarki ya ɗora bayi a cikin wani al'amari wanda al'amarin sai zama na akwai mushakka a ciki sai Allah ya tausaya musu sai ya baddala hukuncin da wani hukunci to sai ya zama na sauki da rama a wajenmu sannan kuma shi Qur'ani ya zo ne a cikin hikiman Allah gwargwadon bukatuwan bayi gwargwadon yadda aka zo da aya shi yasa za a ga misali a mafi yawancin surorin bakara sai ka ji Allah yana cewa yas'alunaka anil anfali yas'alunaka anil makilla anil akhilla yas'alunaka anil makili ya rasulullah suna tambayan ka kaza to sai Allah ya ce Allah ga bukatun sai Allah sai ya saukar da Qur'ani sai ya ce to kaza da kuka tambayi annabi hukuncin shi kaza ne kamar yadda Allah madaukakin sarki Haulatu binti Tuwaitin da ta zo wajen manzo Allah tana korafi sai Allah ya ce kar sami Allah qaulan lati tijadulika fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kaga ta zo wajen wajen annabi tana kawo mu Allah korafi sai Allah ya ce na ji zancen wanda ta zo wajenka tana kawo min ƙara daga ashe wasu sabai da suka gane duk matsalolinsu annabi ne hedkwatan Allah nan suke zuwa to sai Allah sai ce to na ji to ga yadda za a warware abin to su kuma sai suka gane manufan Allah da bayinsa da tausayin Allah da bayinsa wajen ya kawo musu Qur'ani daki daki daki daki saboda mu samu sauki mu samu rahama sai Allah madaukin sarki yake cewa jumlatan wahida kazalika linusabbita bihi fuadak Allah ya ce mun saukar da Qur'ani ne yadda muka so maka haka dace dace dan mu kara maka tabbata akan tabbata warattalnahu tartila kuma mu karanta maka shi a jere mu jeranta maka da shi daidai da muradin Allah a cikin bayin Allah wala ya tunaka bi masalin illa jinaka bil haqq duk sanda suka zo maka da shubha dan wai misali su sanya tababa a cikin zukatan mu'minan da suka yi imani da kai su rika zuwa da abubuwa masu rikici suna zuwa maka da kamar yadda suka zo misali wai suna tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala ya tsalo naka anin ruhu kaga ai a lokacin mitin suka yi suka ce to tunda mu ba malamai bane amma a je wajen banu Isra'ila su malamai ne su ba mu wani abu da za mu zo mu rikita masu imani kaji za su zo su rikita masu imani suka ce to ku tambaye shi dangane da mas'alar ruhi idan ya ba ku amsa take to ba annabi bane karantawa yi idan kuma ya ce muku je ku dawo to da gaske ne annabi ne wahayi ake masa suka zo misali ya tsalu laka anin ruhu sai manzo Allah ya ce musu to ku je ku dawo suka je suka dawo Allah bai aiko da amsa ba ya ce ku dawo gobe sai da aka dauki kwanuka mai tsawo sai na ƙarshe sai Allah ya mai ilhama ya ce insha Allah sai sa Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah sai Allah ya ce wasfur rabbuka idza nasit to ranar da manzo Allah ya ce insha Allah sai Jibril ya zo sai ya ce yasalunaka anir ruhu qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila amma kira Imam Ahmad sai ya ce wa ma utu min al-ilmi illa qalila to haka misali sai su zo manzo Allah da ta'annufi shi nan Allah yake cewa la ya tunaka bi misal bi masalin ba za su taba zuwa maka da wani misali shubha na rikitarwa ba illa jinaka bil haqq sai mun zo da gaskiyan da zai rai tsatsana karyan su wa asani tafsira mu zo da nagartaccen bayani wadda dukkan wadda Allah ya yi inshirahin sadarinsa da shari'a ya san abin da ka zo da shi gaskiya ne sai Allah yake cewa su waɗannan kafiran allazina yukusharuna ala wujuhihim ya rasulullahi ka bar ni da su ba za su zo lahira ba za mu tashi bayi da kafa amma su da goshi za mu sa su tata Allah ka tsare mu Allah ya ce za mu tashe su da goshinsu ila jahannama a kora su zuwa jahannama mala'ika na duka ana kora su an je da su Allah madaukin sarki ke cewa yau mai sukul mujrimi ila jahannama ran da za a kora mujrimai zuwa jahannama suna kuka suna ihu shi ko mala'ikan ma sun mumbu kumin ne shi bai ma jin kukansu bai jin ihunsu eh bai jin kukansu bai jin ihunsu Allah yake cewa ula'ika sharru makana yace waɗannan ai su ne sharri halifa su ne mafi sharrin wanda suka koma a mummunan makoma wa adallu sabila su ne wanda misali suka bace mata farki na ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا عليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد عتوا على القرية التي أنذرت مدر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا Allah madaukin sarki ke cewa wala kadata na Musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu ahahu Haruna wazira fa qulna dhahab ila qaumi allazina kazzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira wa qauma nuhin lamma kazzabu ar-rusula agaraknahum wa ja'alnahum lin-nasi aya wa atadna liz-zalimina 'azaban alima وعادا وثمودا وأصحاب الرأس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا الله مدوكين سركي كي تيوا ولقد آتينا موسى الكتاب للي حقيقة من باء النبي موسى للتافي كما يندو كتير ويدا أن باشي للتافي جملة واحدة to ba ku san hikiman da ya sa muka ba annabi Musa littafi shi jumlatin wahida ba yace ai ba ku ka ba Musan ba wala ka dace na Musa kitaba mu ne muka ba annabi Musa littafi wa ja'alna ma'ahu ahahu haruna wazira muka ƙara mashi ni'ima akan ni'ima muka bashi dan uwan shi haruna a matsayin mataimaki watan malamai suna cewa kamar yadda maulan mushe ibrahim ke cewa a cikin qur'ani yan uwa iri biyu ne yan uwa iri biyu ne ko Allah ya baka yan uwa irin annabi Musa ko kuma Allah ya baka yan uwa irin yan uwan Yusufa wanda duk Allah ya baka to sai fa kai hakuri in Allah ya baka dan uwa irin annabi Musa to kai wannan kai bacci koda sharin ka zai kai ina ne karka damu Allah ya baka karfi ya baka taimako annabi Haruna ba shi a wajen yana ta yana farkokin shi da Musa ya je ganawa da Allah sai ce waja'alli waja'alli ahi Haruna wazira ka sanya min dan uwana Haruna ya zama min mataimaki shi na harkokin shi amma ga dan uwan shi na tattalin shi na son ya taimai Allah ya ba shi annabta Allah ya ba ya kaddarta zai ba annabi Haruna annabta amma albarkacin addu'an dan uwan shi eh albarkacin addu'an dan uwan shi Allah ya ba shi annabta shi yasa suka ce to idan Allah ya baka dan uwa irin Haruna a irin annabi Musa to fa ni'ima in Allah ko ya baka yan uwa irin yan uwan annabi Yusuf to kai ciu sai kai ta addu'a eh sai kai ta addu'a sai kaga su da Allah ya ba annabi Yusufa ƴan uwa su kuma ƴan uwan sai suka zama mashi jarabtawa su ne suka ce misali baban ba mu gane maka bane fa ka fi son Yusufa misali kaza kaza suka dinga faɗan korafin su hasali da ishe su ba suka ce ya ba su shi su je da shi kiwo suka yi kokarin su yanka shi Allah ya hana su yanka suka je dan uwa ya amfani Allah ya amfani da dan uwa suka kai shi rijiya kamar yadda Allah ya ce alqawfi ga yabatul jub suka sanya shi a rijiya kuma ka ji wani abu suna wajen suna dakon mutuwan shi da bai mutu ba Allah ya kawo sayyara suka ciro shi daga rijiya sai suka fashe kuka suka ce bawansu ne daman ya ɓace da haka daman za su siyar da shi ne to sai dai yanzu ku siya suka siyar da shi aka je aka sayar da shi a matsayin bauta shi yasa idan bawa kana neman ɗeba kewa to qur'ani ya ɗebi ya ishe ka ɗeba kewa duk wani darasi da kake nema ka karanta qur'ani eh sai ka ji ka samu natsuwa a cikin qur'ani an maka karatun duk karatun da kake nema a cikin Qur'ani an tattare maka shi Allah madaukin sarki ke cewa muka sanya annabi Haruna ya zame mashi mataimaki fa qulna izhaba ila qaumil ladzina kazzabu Allah ya ce Musa da Haruna ku tafi zuwa ga wannan jama'an da suka karyata a kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu malamai suka ce wannan akwai iskali to wani annabi ya je musu gabanin annabi Musa da Allah ya ce sun karyata a ma'ana ayatul kauniya Allah madaukin sarki ya hana zalunci ya haramta zalunci tsakanin bayi su suka dauki zalunci a matsayin hanya mai bullewa suka dinga yanka bayi suna bautar da mata yuzabbihuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu to wannan ƙaryata ayan Allah ne wasu kuma suka ce a ana maganan ƙaryata ayan ƙaryata annabi Musa da suka yi a karan farko kafin Allah ya sake komar da shi su je su shiryo misali matsafansu masu sanduna masu igiyoyi su je su dawo to shi Allah yake nufi Allah shine ya san daidai kazzabu bi ayatina fa dammarnahum tadmira Allah ya ce muka yi rugurugu da su rugurugu eh ma'ana muka yi warwatsa su muka watsa lamarin su wa qaumi nuhin waskur qauma nuhin ka tuna su ma al'umma annabi nuhu ko ka ambata ma al'umman ka annabi al'umma annabi nuhu lamma kazzabur rusula da suka karyata manzanni nan shi ma aka ce shi ma in ka kalla zahirin ai akwai iskali to aka aika musu gabanin annabi nuhu sai suka ce a wasu suka ce sun karyata wasu annabawa ne gabanin annabi nuhu annabi idrisa suka yi maganganu dai abin da ya fi bayyana a wajen malaman tafsiri a shi annabi nuhun suka karyata da haka misali wanda ya karyata annabi da ya karyata annabawa ne duka eh to da haka shi yasa sai Allah ya ce musu kazzabur rusula sun karyata manzanni a garaqnahu muka nutsar da su kamar yadda dai mun wuce waɗannan labaran a ciki a baya wa ja'alnahum lin-nas aya Allah ya ce sai muka sanya su zama ibratan lil mutabiri su zamo abun izina amma ga wanda yake da abun lura din Allah madaukin sarki mai da su aya wa tadna lil-zalimina azaban alima mun tattala azaba ne radadi ga wanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka ma Allah da tara Allah da wani wajen bauta da karyata annabawa da cutar da annabawa da karyata littafin Allah. Allah ya ce wa adan wa samudan ai waskur lahum amru adan wa samudan ka tunar da al'umman ka kai ma ka karanta lamarin adawa ada dai mun wuce su ma maganar su wa samudan wa ashabur rasul da ma'abuta rijiya shi ma na ashabur rasul malamai sun dinga kaiwa da komowa akan suwa ake nufi da ashabur rasul wasu ce suna armeniya ne kamar yadda ibn kasir ya kakkawa maganganu da dama shi ma na kilan an imamu ibn jarir tabari wasu ce suna azerbaijan ne wasu ce a suna tsakanin maka ne zuwa sham a hanyar maka zuwa sham wasu kuma suka ce a su ashabul rasi wani annabi ne hanzalata bin safawan wanda Allah madaukin sarki ya aiko shi tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kira al'umman shi zuwa ga imani suka ki imani shi suka yi mai dan duka sosai suka ji masa rauni har suka fasa mashi goshi suka jefa shi a rijiya to shine manzo Allah yake faɗa kamar yadda yazo a cikin hadisin Imam Ahmad yana cewa farko wanda zai shiga aljanna shine Abdul Aswad wani bawa baki shi wannan Abdul Aswad din shine wanda shi kadai yayi imani da shi wannan annabi to bayan sun rufe shi a rijiya sun mai da baraguzai sun sa sai Allah ya ce baraguzan ya tsaya kar ya taba kansa to shi kullun yakan je ya nemo mashi abinci sai dare yayi sai ya kawo masa abinci sai ya ci yana nan yana nan yana nan a haka yana kamai abinci yana ci wannan aikin ya yarda da Allah sai wata ran ya je siyo abinci din sai Allah ya sanya mashi bacci sai ya kwanta ta nan ya bacci ya shekara arba'in yana bacci ta bangaren dama da ya juya jiki ta bangaren hagu sai ya kara shekara arba'in sannan sai Allah ya tashe shi da ya tashe shi sai ya ɗauko abincin yana gaugawa sai je sai ga wajen ya canza sai ga ba rijiyar a wajen wajen ya zama gari sai ke tambaya a'a da Allah ina wannan sai aka ce to kai daga ina ke ka zo wannan sai yake faɗan gashi to shi kuma ashe a lokacin bayan ya yi kwanta din Allah yana son ya bayyanar da wani aya sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya ma al'umman jin karyewan zuciya sai suka tuba sai suka zo suka ciro wannan annabi suka wanke mai jinin suka tuba suka roƙi Allah gafara Allah ya fi musu kai imani da shi ga baki da har kuma karnin annabin ya ko ya koma ga Allah ya zama na ya zama tarihi to wani kuma kisan suka ce a shi wannan annabin dai shi hanzala bin sufawa ne shi din dai ba shi ne wancan ba wani ne daban wanda shi ma mutanen shi suka yi mai aka suka sanya shi a rijiya to har ya zama na rijiyan ta zama kufai ya mutu a ciki gab da zamanin manzo Allah ko zamanin ma'aiki an zo aiki sai aka ciro shi yana rike da da wajen jinin haka sai aka ce sai aka janye hannu sai jinin ya ci gaba da fitowa bayan wajen shekara 300 tazara da zamanin sai aka mai da hannun shi sai aka sa a wajen sai ta danne jikin shi lafiya kaman jiya aka sa shi to aka ce shine ashabul rasi wasu kuma ce ashabul rasi su dai adawan ake nufi kansu to akwai zantuka mai yawa wadda malaman tafsiri sun kawo wanne ne hakikanin wanda ya faru Allah shi kaɗai san daidai Allah madaukakin sarki ke cewa wa ashabur rasi wa qurunan baina zalika kasira akwai kuma zamuna da daman gaske masu yawa wadda ba mu kawo labarin su ba kamar yadda Allah yake cewa misali minhum man qasasna alayka wa minhum man lam nanqus alayka a cikin annaba akwai wanda muka baka labarin sunan su muka yi maka bayanin su cikakke muka ce ka sanar akwai wanda muka yi maka bayanin su cikakke muka ce kar ka sanar akwai wanda kuma muka ga cewa sanar da kai din ma ba zai maka wani amfani ba muka danne a wajen mu shine Allah madaukakin sarki ke faɗan manzon Allah to da haka akwai zamuna da daman gaske wasu annabawan ma ba za ka taɓa tunanin an yi su ba kila ma Allah kaɗai sani kila a nan anguwan ma an yi annabi wa ya sani tun da bai gagar Allah ba tun da abubuwa ne an yi shi shekaru da daman gaske a yanzu misali kamar yadda mai ruhul bayan ya kawo annabi Musa alaihi salatu wa kasancewa idan Allah ya baka khilafa to lokacin ka ba naka bane hidiman ka ba naka bane sai kai ta hakuri annabi Musa alaihi salatu wa salam lokacin da Allah madaukakin sarki banu Isra'ila masu fatawa masu tambaya annabi Musa ya ga to shi wanda lokaci zai samu ya huta sai ce kai ni fa gaskiya kun dame ni Allah mutanen sun dame sai Allah ce to huta Musa sai rana a dare sai Allah ya aika annaba guda dubu sai tashi mutum dubu ya ba su annabta sai kowane kabila sai annabi Musa da ya tashi sai ga ba kowa a wajen kowane kabila da annabi a cikin su to sai giran aikin Allah kuma sai ta motsa sai ce Allah ba za mu yi haka da kai ba sai Allah ya kashe su dubin duka shi yasa annabi Musa zamanin shi ba a yi mai kishiya ba ko annabi Haruna sai ka ji ana waziran waziran waziran mataimaki mataimaki mataimaki dai mataimaki saboda yana da wani irin alfarma tsakanin shi da Allah yana da alfarma tsakanin shi da Allah Allah madaukin sarki ke cewa wa qurunan baina zalika kasira akwai zamuna mai yawan gaske da ke tsakanin zamanin annaba da annaba da muka yi wasu al'amura wasu bayan Allah wasu malamai Allah madaukin sarki wa kullun darabna lahul amsal kowani annabi kowace al'umma sai da muka kawo maka misalan su wannan shi kuma yake nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muhidiyya bil khabar al awwalin wal akhirin sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu wani labari wadda ya zamana ya faru ko zai faru ko yake faruwa ko ya faru ya wuce wanda annabi bai sani ba da zahirin ma'anar wannan aya sai dai ba kuma komi ne Allah ya ma annabi izini ya faɗa ba Allah madaukakin sarki yake cewa wa kullun darabna lahul amsal wa kullun tabbarna tadbira kowanne daga cikin su wanda suka yi bata mun tabbatar musu da batan sun bata abun batarwa wala kada atau wala kada atau ala qaryatin lati umtirat madarasaw sannan ko misali al'amarin mu ya je kan al'umman da misali muka yi musu mummunan ruwa ruwan musiba shine wanda suke cewa haza aridun mumtirna Allah yake ce musu bal huwa masta'jaltin bihi rihun fihi azabun aqim to su ne mutanen misali annabi ludu alaihi salatu wassalam wadda suka rayu a kasar sadum Allah madaukakin sarki yake cewa afalam yakunu yarawnaha a al'umman ka yanzu da suke kare ta kai rasulullahi ba sa gani ne ba suna zuwa kasuwanci shan ba suna wucewa akwai wani dan uwanmu Dr. Ahmad Tijjani a zaka ga still yanzu yana Tripoli yana karatu a Italiya ya kawo wata wata kasa wadda da aka yi masa tambaya ya je har kasan ga hoton yana tsaye yana ɗauko hoton kasan ya ce wasu mutane da suka faru she from years before annabi isa alaihi salatu wasalam wadda waɗannan mutanen allah ya yi musu wadata ga gine-ginensu nan kana gani gine-ginen gunun ban sha'awa gini wadda mutanen yanzu ba za su iya kare irinsa ba ga gine-ginen ga ga ga ton tunan sun na rami ta inda suke bi ta bayan ƙasa ga ginin dutse da dutse na ban mamaki amma tun gabanin zuwan annabi isa suka Allah ya ba su wadata ya ba su dukiya ya ba su ni'ima mabambanta suka yi ma Allah ɗagawa suka yi ma Allah kangara suka dinga aikata miyagun abubuwa bayan kafirci Allah ɗaukin sarki ya sanya duwatsun da ke gefen suka dinga musu ruwan wuta don ruwa uku aka kona a take a lokacin duk garin ya zama kufai a ɗazun nan nake jin kamar na yi sharin wannan ma a wadda suke bibiyan feji na za su gani na sharin a media a dan uwan misali laul ma'azu a tijjani yake shiyarin yake cewa gashi a lokacin ga hoton wajen yake cewa wannan abin haka ya faru gashi na an an placing tarihin an manna a wajen haka to da haka misali wannan ayoyi ne Allah ya daukin sarki kaga ba fa zamanin da sahabban annabi suke yawo ba a ga abin ya zo har zamanin mu kasan tana nan garin na nan irin su irin suna nan da yawa wadda suka yi ma Allah kangara Allah ya kona su wani don har yanzu an gano jukkunan adawa wasu suna kwance yadda Allah maɗaukin sarki ya ya sa iskan nan ta hura su suka mutu ga jikunansu na misali ga ga bayanan nan ana ta haƙowa don ka ƙara gasgata Ƙur'ani ka ƙara gasgata manzan Allah sallallahu ta'ala sallam imanin bawa ya ƙaru akan imani to wannan misali abubuwa ne wanda yake misali shahidul waqi ya tabbatar da shi Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad atau ala qaratil lati umdar madarasu afalam yakunu yarawna bal kanu la yarjuna nushura sai dai matsalan al'umman ka su suna zaton ba za a tashin kiyama ba ma'ana la yarjuna ay misali la yahaqqiquna biha ba sa tabbatar da cewa za a yi tashin kiyama na'am wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan hadha alladhi ba'atha Allahu rasula إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أدل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Allah madaukakin sarki ke cewa wa izara auka in yattahizunaka illa huzua a hadha allazi ba'atha Allahu rasula in kada laydilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alayhi wakila am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal'anani bal hum adallu sabila Allah madaukin sarki ke ce manzo Allah wa in ka da laydilluna an alihatina wa idza ra'auka in yattahizunaka illa huza da sun ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai su rika masa izgidi sai ce wai ga wai mutumin wai Allah ya aiko shi wa iyazu billahi sai ce wai fa su ne fa mutanen Allah su da Allah su yanzu Allah ya zaba sai kai suna cewa laula unzila ilayhi malakun ayo fa yakuna ma abu nazira ina ma da za a to a aiko shi tare da mala'ika mu kamar yadda muka gabatar a baya wai su a zaton su in Allah ya tashi aiko dan sako zai aiko mala'ika ne to wa aka aiko wa mala'ika an ka ga mala'ika ai abun bayi da kyau eh ranan za su ce hijiran mahajura ne amma mala'ika ai baya zuwa sai dai ya zo wajen annabawa da sako annaba su isar ma mutane saboda mu mutane ba za mu iya mukawaman mu'amala da mala'ika kai tsaye ba amma su waɗannan da Allah ɗaukin sarki ya tsaftace su ya gina jikinsu da yadda yake so ya gina don su amshi sirrinsa to Allah ɗaukin sarki ya sa ba komi ma za su iya gani Allah madaukakin sarki yake faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da galinsa izara auka in yatayizu laka illa huzwa a hadha allazi ba'atha Allahu rasula wai wannan shine Allah madaukakin sarki aiko a matsayin dan sako wannan Allah ya rasa wanda zai aiko kafin fa ya ce shi dan sako din ne ya fi su hankali duka gaske ya fi su tunani ya fi su hangen nesa amma kuma da ya zo maimakon su gane cewa tun da ya fi su hankali ya fi su sanin daidai to da yake Allah bai kaddarta musu shari'a ba a wannan karo din Allah yake cewa in ka duda ya luna al'aliyatuna sai ce ai ka haifa Allah wai ya taimake su ka ji wai banda taɗewa na kafirci ai sauran irin sai raba mu da allolinmu eh wai sauran irin annabi ya raba su da allansu ai baicin taimakon Allah ya zo musu kowane Allah uku in ka duda ya luna al'aliyatuna laula an sabarna alaiha ai sai da muka dage muka yi ta hakuri sannan misali suka wanzu wai akan bautan gumakansu wa sofa ya alamu na hina ya raunar azab Allah ya ce ku bari mu ga lamarin yayin da suka ga azaba man adallu sabila wane ne ya bata eh su ke bata ko kai ya rasulullahi za a gani ai Allah madaukin sarki ke cewa ara'aita man ittaza ilahu hawahu yanzu ya rasulullahi baka ganin cewa a wannan istifhamin ta'ajibi ne wanda Allah madaukin sarki ya maida mashi son zuciyar shi a matsayin jagora ma'ana wannan zaka ga su larabawan maka saboda lalacewan tunani da bataccen kwakwalwa idan mutum ya ɗauki itace a matsayin abin bauta yana bautan yana bautan gobe yana yawo sai ga wani iccen da yake wannan kyau sai ya saki wancan iccen sai ya kama wancan icce idan yana bautan dutse ya ɗauki lokaci na abokan dutse can sai ga wani dutse ya fi shi siffa mai kyau ya fi shi girma sai ce wannan karamin Allah ne bari mu koma wajen babban Allah Ka ga wannan batan ya kai bata wannan ya bi son zuciya to wannan a bangaren mutanen maka kenan mu kuma a bangaren mu dan adam ka yi kokari ka yaki son zuciya bahaushe yana cewa son zuciya bacin zuciya Allah madaukin sarki shi yasa ya bayyanar mana cewa ita zuciya ga baki daya doki ne makahu eh makauniyan doki ne idan ka hauta to za ta iya kai ka duk inda baka za saboda ba ta ganin ina za ta ija kafa za ta iya jefa ka a rami za ta iya jefa ka a wuta za ta iya tsallakar da kai inda misali kake tsoro duka zai iya faruwa ita dai makauniya ne da haka misali in mutum zai ji ta to ya ji ta taka tsantsa malamai suna cewa shi kanshi shedan bayi da saurin tasiri tare da bawa sai ya same ta saboda ita ce mahallin zaman shi to su ko bayin Allah wadda Allah ɗaukin sarki ya ba su amanan martaban ƙarshe na musulunci shine mukamul ihsani sai Allah ɗaukin sarki sai ba su kayan kanikanci da za su yi ma bayi kanikanci su tsabtace musu wannan gaba din inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mulgatan idza salahat salaha al jasad kullah a cikin jiki akwai wata tsoka idan tsokan ta gyaru dukkan jiki sai ya gyaru amma in ta ɓaci dukkan jiki sai ya ɓaci wanda je muka kawo kissan wani bawan Allah dalilin ɓacin zuciyan ne sai zama ya kuma zauna da mutanen banza sai zama ya zama batacce to Allah madaukin sarki idan ya hada ka da irin su to kullum za su dinka baka irin magungunan da su shi suke sha an fahimta za su dinga dora ka akan irin magungunan da suke sha kamar yadda idan ka je wajen likita shi zai baka maganin da shi ya sufe shializin a kai ne ya baka paracetamol in paracetamol ya amfani bai baka bai baka fango fengo ko irin makamantan wannan shi kuma wannan yau zai ce maka ba mamaki kai ta istighfari kai ta istighfari ko ka ɗauki sunan Allah ya kudusu ko kai ta karanta fatiya saboda misali zuciyar ai ta mata bulala ba ta so sai ta ambaci Allah da ƙarfi da yaji har zuciyar ta samu istiqama to zan ta samu istiqama sai ta je ajin ƙarshe da Allah madaukin sarki ya lissafa azuwa guda tara nan da yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina can zaka ji ya ce wa zakirina Allah katiran wa zakirati to bawa yana zuwa wannan wajen to shikenan sai ka ga ya shiga cikin inda shi ɗai ke cewa illa ibadi laisa laka alaihim sultan sai Allah ya ce mai ina da wasu bayi wanda su sun kai martaban da shedan baya jin kanshin su ba eh baya jin kanshin su amma tare da haka bashariya kuma tana aiki akan su amma bashariyan in ta aiki akan su ranar kiyama sai Allah ka jina ce malaika malaiku ulaikan lazina yubaddilillahu sayyiati hasana eh su waɗannan a ranar kiyama sai sun je lahira da kayan nauyi sai su ga kayan kyau su yaji a ce wannan ba sai Allah ce ai munanan ku ne na maida muku da su kyawu saboda hakurin da suka yi a duniya Allah ka sanya mu cikin Allah madaukin sarki ke ce manzo Allah ara'aita man haza ilahu hawahu kana ganin wanda ya riki son zuciyar shi a matsayin jagoransa a matsayin shine Allahnsa afa anta takuna alayhi wakila yanzu kai ka zama misali ai kafilan lahu wa hadiyan alayhi kafili mai shiratar da shi ma'ana amsa anan shine a'a ya rasulullah duk wanda son zuciya ya mai tabaibayi to wannan maganin shi sai Allah mahaukacin kare ne eh ya zama mahaukacin kare Maulana Shehul Islam radiyallahu ta'ala a wannan gaban sai yake cewa watan a tsarin Allah sai Allah daukin sarki sai mala'iku su mala'iku su kullum bautan Allah suke yi suna ƙara faɗi cikin sanin Allah ba su da aiki sai himmansu a cikin Allah ga baki da sai ya yi dabbobi su kuma dabbobi sai ya zama na su kuma himmansu su ci su sha su barbara su ci su sha su barbara sai kuma Allah sai ya kawo jinnu su kuma himmansu kullum ɓauna su kuma himmansu kullum jinnu su banna ka ije su bata ka ije su kawar ka gyara su lallata ka san ko da muka zo kisa annabi Suleiman sai da aka faɗa Allah ya yi ma annabi Suleiman ta goma shi ya ɗaure mashi su da ƙarfin iko bai ta haka sai sun gama mashi gini kafin gari ya waye sai su rusa amma shi sai ya zama na ba sa ma annabi Suleiman haka shi yasa duk wanda misali ya zama na jinni ne abokan mu'amalar shi to kullun za ga iya mutu kwakwai rai kwakwai yau su kai shi bata gobe su kai shari'a saboda su ba su da kibla to sai Allah ɗaukin sarki sai ya ɗauki waɗannan siffofi duka sai ya tattara a jikin ɗan adam sai tattara ma ɗan adam idan ɗan adam ya yi halin dabba ya zama na bayi da himma sai dai cikinsa sai dai jikinsa sai dai al'auransa to sai zama ya fi dabba illa sai ya fi dabba muni sai zama na sai kaga idan yi abu ko dabba ba za ta yi ba sai ya zama sharrul bariya idan dan adam ya ɗauki ɗabi'an jinnu ta fi tasiri a cikin shi sai kaga yayi abin da ko jinnu ba zai yi ba sai zama a sharrun minal jinni yanzu saboda Allah waɗannan bayan Allah da suka ɗauki ɗabi'an dabbobi suka hada da ɗabi'an jinnu sai ga suna yin abin da ko jinnu ba zai yi ba irin yan kidnapper din nan da yan boko haram kaga in ba mutum ya zama ya fi shedan shedanci ba dan uwan shi mutum ya rika tocin nashi yana dukan shi kamar yana dukan dabba zai jin kuma komi a jikinsa saboda ya fi ya fi shedan lallacewa ya fi shaidan lallacewa shi ma ya shiga cikin jinsin sharrul bariyati to idan mutum ya zama ya dauki ɗabi'an mala'iku kuma ya dauki zikiri ya zama shine aikinsa daransa da ranansa sai zama kuma shi kuma ya ci mala'ika ban sha'awa saboda shi zai cin gaba da samun taraki a sanin Allah shi ko mala'ika inda ya fara jiya nan yake gobe shi ba zai wuce wajen ba sai Allah ya maida sai ya maida mutum hairul bariyati sai zama shi kuma a mala'ika ma ba kowane mala'ika ne ya kai martabansa ba saboda mala'ikan suwa hawa-hawa ne kamar yadda shi ma ɗan adam hawa-hawa ne to da aka bawa ba zai taɓa zuwa martaban irin wancan ba sai ya haɗa hanya da wanda suka san hanyar sai Allah maɗaukin sarki sai ke cewa fatta bi sabili man anaba ilayya to idan kana so ka zama cikin hayrul bariyati ɗauko hanyar wanda suka san inda nake biyo hanyar su zaka sadu da ni su ne irin shehu tijjani radiyallahu ta'ala idan ka je wajen shehu tijjani ba zai ba kasuwa zai nuna maka ba ba gona zai baka ba zikiri zai baka idan ya baka zikirin nan karke kana yi kana yi kana yi sai ya zama na Allah ya kai ka sirrin nan da annabi ya faɗa manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu wata ran yana zaune da sahabbai suka ce ya rasulullah idan muka zauna gaban ka kana faɗin mana Allah ya ce tsoron Allah ya kama sai mu ga kamar muna ganin aljanna muna ganin wuta ya ce amma da mun tashi wajen ka ya rasulallah hidiman cefa ne hidiman iyali sai mantar da mu sai manzo Allah ya ce dama haka lamarin yake lokaci bayan lokaci ya ce amma bari ku ji wani abu da za ku dawwama yanda kuke a wajena ya ce wallahi za ku ganin mala'iku a hanya suna ba ku hannu kuna gaisa kaga wannan hadisi yana tabbatar da ruwaitul mala'ikata ja'iza za ku ganin suna ba ku hannu kuna gaisa to manzo Allah saboda ya san shi ba zai dawwama tare da mu ba saboda zai koma hadaran Allah sai ya ce wati zikiri ma'ana ba da intikali law annakum tadumuna ala zikiri da za ku dawwama a cikin zikirin Allah da kun rika ganin mala'iku ala turfikum wa ala furushikum yace akan gadan kana kun sai ga mala'ika ya zo maka sallama to wannan abun tatsinniya ne ko da gaske ne sai mu ce da gaske ne menene hujjan cewa da gaske sai ga wani sahabi daga cikin sabon manzo Allah yana cewa mala'iku suna zuwa suna min tasbihi ina jin maganar su muna tare da su yace amma da nayi lallar sai suka daina zuwa kaga ashe abin tabbatacce ne waki ne ba ba asadirul awwali na bane to shine ittabi sabili man anaba ilayya idan ka jojin sai ce maka ka koma ga Allah ka kula da sallah a cikin lokaci kai ma iyayenka da'a kar ka cuci kowa ka kiyaye shari'ar manzon Allah kai zikiri safe da yamma abin da Allah madaukakin sarki Allah ya ce mashi wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna waja ya rasulullahi kai hakuri da zakiran nan kai ba irin su bane kana sama da su amma ka yi hakuri dawo ka zauna da su ka hada kai da su ya rasulullah saboda shi annabi ba ya ci karfin kowa amma saboda su ne naka to hada kai da su menene aikin su ya ubangiji sai ya ce ba su da aiki zikirin Allah suke safe da yamma to Allah ya ce ma annabi ya hada kai da masu zikiri safe da yamma kai kuma yanzu ka ce mu rabbi da masu zikiri safe da yamma ina fata an fahimta Allah ya ce ma annabi haɗa kai da masu zikiri safe da yamma kai kuma yanzu na ɗauki wasiyar Allah da ya ma annabi na haɗa kai da masu zikiri safe da yamma kai kuma yanzu ka gano abin da Allah da annabi ba su gane ba ka ce in rabi da masu zikiri safe da yamma wai sai a zauna a auna to nawa ne ne za a bi na Allah za a bi koko na malam wane da ya gano abin da Allah bai gane ba wai sai ka rika tunanin hankulan mutane na ina ne sai sai a'a ai ba irin wannan Allah yake nufi ba to a ina mala'ika yanzu ya maka bayani ba irin wannan yake a'a malam wane faɗa malam wane annabi ne ina fatan uwa suna ganewa malam wane faɗa malam wane annabi ne ko ana masa waye ne shi sahabi na nawa ne shi fa ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'i na bane ga zahirin qur'ani malaman usulu duka sun haɗu idan aka samu nassi zahiri kai kiyasi ma ba a bukatan shi balantana ta wuli karibi to ga nassi zahiri in ji qur'ani ga nassi zahiri in ji manzan Allah kai kuma yanzu ka ce in tafi zuwa tawili kai da aka ce mun fa tawilin nan bai da kyau saboda ashe tawilin bai daidai da muradin ka bane kaga ashe wancan mutumin shine manitta haza ilahu hawa shi yasa koda da bai inganta ba amma shahidul waqi na tabbatar da shi dan ba hadisi bane sharru ma ubida fil ardi shine misali hawan mutubau mafi sharrin abin da ake mabauta a bayan kasa zin sa zuciya shi yasa manzo Allah yake cewa idza ra'aytum shuhan muda'un wa hawan mutba'un wa ijabi kulli zi ra'ayin bi ra'yi fa alaykum bi kuwaisati anfusukum annabi yace za a zo wani zamani idza ra'aytum shuhan muda'un da rowa zai zama abin ado a cikin mutane gashi muna cikin zamani mutum zaka ga yana da miliyan goma miliyan goma nan juya shi take yi tana karuwa amma dangin shi akwai wanda bai da kwayan shinkafa goma ba zai iya cire naira miliyan ɗaya raba ma ɗan uwan ci abinci ba sai wannan zamanin da muke ciki sai wannan zamanin yana ganin kamar in ya cire miliyan ɗayan nan wai arzikin shi ya tawaya bayan Allah ɗaukin sarki rana ɗaya zai iya kona arzikin nashi yanzu labari fa muke ɗauko na abin da ya faru ƙasa ne mai zaman kanta da hadarinsu da komi Allah ya kona su a dare ɗaya an wayi gari sun zama labari yanzu kalla chairman na Keystone ko chairman a Access Bank bai a cikin tsarin shi baya ba lissafin mutuwa a wannan lokacin yana lissafin nan da shekara 20 mai zuwa ne ga ga long term planning na shi shi kuma ashe lokacin Allah ya ce mala'ikan mutuwa je ka ɗauko min shi da shi da matan shi da yaron shi ko da ɗan shi kuma shi kenan masa aka ce o yana da wasu Allah ya sa jirgi ya kulkulun kubara da shi ya kifar da shi ya mutu kalli abin da ya faru a jihar Kaduna ya kowati ya gama planning nashi ya gama tsarin abin da zai je next term ya gama tsarin abin da zai maja duk ga planin ɗan an rubuta a tebur na shi wani na fayil wani na tebur Allah ya ce ha bai sanni ba wannan ya ce mala'ikan mutuwa kai ya shiga wancan jirgin ya shiga wancan ne da zan fasa saboda jirgin da ya fashe da shi ba shi a lissafin wanda za a ɗauka a jirgin to wai mutanen mu duk suna ina wannan ba sa wannan tunanin kalla abacha yana da division 2020 planning 2020 har yanzu planning nashi na nan a rubuce an yi documentin amma sai ga Allah ya kashe shi 1995 sai yanzu 2020 din ta yi shi yana kasa amma 2020 din ta ta bashi shi yana can yana lissafi to waɗannan mutane suna ina annabi ya ce za a zo wannan zamanin rowa zai zama ruwan dare a cikin al'umma ne za ka samu mutum ɗaya wanda in zai cire zakka tsakani da Allah wallahi a cikin wannan al'umman shi ba za a samu talaka ba ba za a samu talaka ba ga sunan lati addu'a latusa yanzu nan ake magana kwanakin bayan nake jin muka faɗa wani mutumi a nan zakkansa biliyan 25 zakkansa naira biliyan 25 naira biliyan 25 in aka ije ta yadda ya kamata kano sai ya wadatar da kano kuma shi wannan mutumin da zai tura zakkan naira biliyan 25 ba a lissafin shi a masu kudin jihar Kano. Ba a ma san shi a cikin masu kudin Kano ba. Kana tunanin a nan zari akwai shanshakan masu kudi a Kano wanda ake jin su. Wallahi wasu 'yan zari kudin 'yan zari suke juyawa. Da su da yawa masu kudin suna zari sun shiga rigan ofis su suna can suna musu hidiman kudin. yanzu ko dan gwata baka jin me kake ja na ci mashi group of company wasu manyan kuɗi ne hanshakan suna can shi yana juya kuɗin sai ana ganin cewa kuɗin nashi ne ko da yana da largest shiya a ciki to haka abubuwan yake mutane manzon Allah diye mana wannan bayani shuhan muda'un kenan wa hawan mutba'un mutum a ce mai Allah ya ce annabi ya ce amma shi tunda zuciyar shi ta kirkira masa kaza yana nan akan abin da zuciyar shi ta kirkira masa ya yadda ya saba da Allah dan ya kar ya saba masa zuciyar shi wa ijabi kulli zira'in bi ra'ayi gashi muna ciki malam wani dan bid'a ne malam wani kafiri ne hanya na ita ce kawai gaskiya shine ijabi kulli zira'in bi ra'ayi dukkan mai fahimta fahimta na ne daidai duk fahimtar da ba na ba kuskure ne wa gashi muna ciki ba annabi ya faɗa yace to annabi me maganin zamani yace alaikum bi huwa sata anfus yace an zo lokacin kowa ya ta kai shi eh alaikum bi buyutukum kowa ku zaman gida ku lizamci shiru ku karanta magana shine maganin da annabi ya ba mu yanzu ne zaka ji cewa kana kan tafiya daidai kana da yaƙini akan matafiyanka daidai ne kunna rediyo daga safe zuwa yamma za a canza ma tunani wallahi daga safe zuwa yamma kunna rediyo za a canza ma tunani sai dai in Allah ya mutum gam da katar in ma baka da rediyo kana da waya a gida shiga google yanzu nan social media ya canza ka to duka wannan annabi ya mana bayanin zai alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki ke cewa ina ne muke amta su ba anna aktaru yasma'una ko kana zaton ya rasulullah cewa mafiyancin suna ji ne au ya akiluna ko suna da hankali in humu illa kal an'am Allah ya ce su ba kowa bane face dabbobi bal hum adallu sabila Allah ya ce ai wannan sun fi dabbobi bata saboda nan maulan mu shehu radiyallahu ta'ala yake cewa dabba idan ka zo da abinci ka ce mashi yazo zai biyo ka amma idan ka daga mai sanda zai gudu ya bar abinci to su ko waɗannan mutanen annabi ne fa ke zuwa yake ce musu ku zo ga tafarkin Allah suna gudu suna barin annabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana hafaito labarin wani annabi da ya kira mutanen shi zuwa ga Allah mutanen suka bige shi har suka fasa mashi jiki jini na zuba yana share jini na cewa Allah ka gafarta musu ka shiratar da su kallasan da ya aika dausu ya ce aje a kira dausu dausu suka yi kafirci shi kai shi wanda aka aika dan sakon irin amsan da suka bayaran shi ya baci da shi ne to tsine musu zai ya zo ce ya rasulullahi ka tsine ma mutanen dausu sai manzo Allah ya ce ma bu istila'anan yace ba aiko ni da tsinuwa da zagi ba yace Allah mu ahadi dausan wati ni bihim muslimin Allah ka shiryatar da dausu ka zo min da su suna musulmi sai ga addu'an kuma ta fada musu sai ga sun zo kansu da karkwatan suna tuba ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam da haka misali Qur'ani ya ishe mu wallahi alazim abun abun kallon shi kallo na basira kai duk karatun da yake bukata Qur'ani ya wadatar alam taraku ko ko wajen kwana ne na to alhamdulillah Allah ya saka da mutum Allah ya saka da mutum da manzo Allah